الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yan uwa barkamu da sake haduwa a darasinmu da muke gabatarwa na taujihi na ilmul qira'at al mutawatira wa shadda bil ulumi lughawiyyah wa shar'iyyah tafsilan wa tatbiqan wanda kuma wannan shine majalisin mu ko zaman mu ko darasin mu na 62 muna cikin suratu tauba za mu tashi insha Allah ta'ala wato aya ta 100 cip cip a shafi na 203 muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance mu kuma mu da mu da ku gaba daya ayat da zamu tashi akan ta inda Allah ya ce was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar والسابقون جمع مذكر السالم لنا السابق an gane ko sai a ce sabiquna kuma cikin halatin raf'i shi yasa yazo da wawun inda cikin halatul jarri wan nasb ne zai zo da mi da ya'un to wasabiquna na gaba gaba na farko al awwaluna kaga sai ce waɗanda sun ka rigaya na farko zaka fassarawa tunda in kace na gaba gaba kuma ka ce na farko sai ka ce waɗanda sun ka rigaya na farko an gane ko al'awwaluna sai Allah ce to minal muhajirina na waɗanda sun kai hijira wal ansari kenan da ansar sai ya zama tonan wal ansari an yi adafin shi ne akan mi muhajirina kenan wasabiquna al-awwaluna minal ansari da na farko wani wato na gaba kenan na gaba gaba na farko daga cikin ansar su ne mutanen madina mun gane ko yawwa amma imamu yaqub ya karanta wal ansaru kina sai zaman to ma'atufi na akan as-sabiquna an gane ko al-awwaluna sai zaman to wal ansaru da kuma ansar kina ansar sai zaman to atafi ne akan mi as-sabiquna bai idan mantowa waɗansu malamai sun ka tafi cewa a'a shi al-ansaru bai idan mantowa atafi akan wancan as-sabiquna sai dai zaman to mubtada ne misali kuma fahimta ba in an karanta wal ansari kinan yana bada cewa an yabi na farko waɗanda sun kai hijira da kuma na farko waɗanda sun kai mi waɗanda sun ka taimaki mutanen makka amma an ka karanta wasabiquna al-awwaluna minal muhajirina wal ansaru wal ladina tabauhum bi ihsan sai da mun to kenan shi mubtada ne an gane ko ko da mun to mubtada sai da mun to radiyallahu anhum shine khabar kin shi kina Allah kina as-sabiquna al-awwaluna minal muhajirina radiyallahu anhum والأنصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم an shahi magudan khabar to sai da manto wal ansaru kaga ba a ce na farkon su ba sai da manto kamar da ibnu ashur ya ce kenan an yabi ansar gaba daya su ba a ce as-sabiqun al-awwaluna ba ba sai ko mun fahimta ba yawa sai da manto umumi ne nasu radiyallahu anhum Allah ya yarda da su wa radu anhu su ma sun yarda da Allah asalin radiyallahu anhum radiyallahu ni tun da wawan ne daga ridwan ne ba ce ridwan ba to a nan abinda za mu ɗauka shi ne cewa mu gane wani abu su an sa ɗayan an yabe su gaba ɗaya a kira'a ta yaƙub an ce allah ya yarda da su to ai su almuhajiruna malamai sun nuna fil jumla ai sun himi sun yi ansa tunda su suka fara yin imani su suka sha wahalar musulunci shekaru aru aru sai da su sha wahala da ma suka yi hijira shi yasa lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya an kai sabanin wa zai samu shugabanci dole a ƙarshe an kada da muhajirun su ne afdal min al-ansar ba sani ko mun fahimta ba yawwa to wannan na farko kenan to to sai Allah ce kuma wallazina taba'uhum bi ihsanin malamai sun ce da Allah ce su al-ansar da muhajiruna bai kawo abu ba amma waɗanda sun ka bi su ce mi bi ihsanin sai ya kaidi dan waɗanda sun ka biyo baya sai wanda ya bi su da mi da kyautatawa to sai Allah ce radiyallahu anhum bai ce wa anhunna ba da yace as-sabiquna bai ce was-sabiqatu ba kuma cikin muhajiruna akwai na farko cikin al-ansar kuma akwai na farko ko babu akwai to li taglibi janibin dhukuri ala janibin inaf shi yasa bai ce radiyallahu anhu anhun da ba sai ce wa radu anhu bai ce wa radina anhu ba su mata saboda li taglibi janibin dhukuri ala janibin inaf sun yarda da Allah Allah ya yarda da su to sai Allah ce wa adda lahum bai ce wala hunna ba Allah ya musu tattali jannatin aljanna daban-daban wani man khafa maqama rabbih jannatan kaji biyu wa min dunihima jannatan kuma darajakin su guda 100 na kuma kowane in kana karatun Qur'ani kana ta tayana kololuwa sai ka kai inda Allah ya so tajri tahta hal anharu ko ƙorama tana gudana ƙarƙashin ta duk ƙura min tahta suka karantawa amma malama har da sun kace tahta ha duk cikin ƙor'ani a fallon nu eh gudana shi ne nan sauran dummin ta hate hana ko min ta hate himu amma ban da kira'a ta ibn kasiri shi kaɗai karanta ta jiri min ta hate hal'anhar ƙoranmu suna gudana ƙarƙashinta mun ce ta hata a shijare ha ko kusuri ha ko ba haka ba yawwa al'anharu ƙoranmu suna gudana kenan ruwan ƙorama ne ke gudana domin ita ƙorama inda ruwan suke tafiya shi ba shi gudana kuma anharukin nan cikin suratu Muhammad ko suratul Qital Allah bayanin su fiha anharu min ma'in ghairi asin wa anharu min labanin lam yataghayyar ta'amuhu wa anharu min khamrin ladhatin lisharibin wa anharu min asalin musaffa mun ji wannan da ke ko to Allah ce khalidin fiha abada suna wadanda an kaddara ma dawwama a cikin aljanna abada zalika al-fawz al-azim ka gani nan zalika al-fawz al-azim saman safa ne ko kasa saman safha mun ka ce in sama na yawwa in kasa na mun ka ce mi to in mun ka sama na hawa to yanzu gashi nan nan zalika akwai huwa tau rike zalika alfawzul azim wannan shine rabu mai girma in da cikin suratul tauba na ka rike ga kaida to wanda aya tana da bayanai masu yawa amma abinda muke son mu ci anan abinda yake waɗansu daga cikin irinsu malaman da ke taujihin balaga sun ka ce miyassa duk ƙura'ani ta hata hani min ta hata hani ko min ta hata him amma ban da nan ta hata ha a kira ta jamhu sai sun ka ce saboda su waɗancan tajiri min tsarar da ibtida'i min ta hata ha daga ƙarƙashinta amma ita waccan tajiri ta hata ha ruwan asalin su ma daga aljanna suna suke tasowa har su bi karkashin da wata ciniya irin su ustadu dr fadl samar ra'i sun tai akan wannan amma wanda qira'a ta ibnu kathir min tahtiha tana nuna cewa shi ma ibtida'iyya na sai sun kace to duk da yake qira'a ta ibnu kathir ibtida'iyya ce tana nuna min ibtida al-awwali daga aljanna su ta taso shi ko min tahtiha bayan sun taho da wancan ne sun ka bi ta karkashin wancan wasu malamai suka ce kai min ta haka ya kawai duk guda ne karkashin ka dai suke gudana mun ji wannan da kyau daya abu na biyu da an ka ce magabatansu Allah ya yarda da su to har waɗanda sun ka zo daga baya Allah ya yarda da su don ya ce la yastawi minkum man anfaqa min qabl al-fath wa qatal ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'd wa qatalu wa kullan wa'ada Allahu al-husna sannan waɗanda sun kai bai'a bai'atul ridwan cikin suratul fathi laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubay'unaka tahta ash-shajara kaga ga as-sabiqun al-awwaluna ga waɗanda kafin fathu makka laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubay'unaka tahta ash-shajara ba'da fathu makka لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجه من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى mun ji wannan to anan akwai abubuwa masu yawa cikin karkashin wannan aya musamman wanda yake da alaka da in shi'a musamman kuma wata mas'ala da ke da alaka da kungiyoyi an gari ko to amma bari mu dauki yan shi'a sannan mu yi zancen kungiyoyi su yan shi'a wagga aya da sauran ayoyi irin waɗanga laqad radiyallahu 'anil mu'minina kuma na Allah ya ce waɗanda na farkon wasu sabiƙun radiyallahu anhu Allah ya yarda da su malamai suke cewa karkashin wannan aya in ka diba tafsirai na ahli sunna musamman waɗansu daga cikin su zaka ga suna nuna cewa abin mamaki ga yan shi'a su sun yarda da ilmul jarh wa ta'dil na wajen su a wajen malaman su duk da yake shi'a ta kasu gida biyu akwai al-ikhbariyun akwai al-usuliyun al-ikhbariyun sune wanda sun kakkafe game da riwayoyin shi'a al-usuliyun akwai wanda sun kafu ne ga ilimin usulul fiqh to su al-usuliyun sun hi dan sassaucin ra'ayi su ga al-ikhbariyun wanda shi khumaini ana sa cikin al-ikhbariyun mutasaddidin ne su kuma ilmu da jarhi wa ta'dil a wajen shi'a ba irin namu na bane wajen ahli sunnah munan kaga ana cewa wannan rawi an yi sabani ba a karbar riwaya shi ko kaza ko kaza to in kaga in shi yana cewa wannan rawin ba adili bane kawai karshe ta kiyata suka yi abin da ya musu dadi shine suka amsa abin da ya musu dadi ba sa amsa shi ka karanta littattafan ustadu doktor ahmad sa'ad al-ghamidi professor na aqida na jami'ar ummul qura da sauran littattafai na malamai wanga dan misali ne baka kawai muna ji ko to sai malamai sun kace Allah ya ce ya yarda da waɗannan mutanen rabbi ba fi ilimi madi bane an yi an kari kuma shi Allah allamul ghuyub ne ya sa abin da cikin zuciya kuma ya san komi to sai ce ya yarda da mutanen gane gari ne sai ku ɗan shi'a kun ka yarda da mallaman ku in sun kace wanga adili na a karba amma ba ku yarda ta Allah ba kun yarda tazkiyar malaman ku ba ku da tazkiyar Allah ba akwai rubuci wannan ko babu to kuma in haka nan da Allah ya ce wa raditu lakumul islam dina na yarda da musulunci shine addini to har in yanzu irin waɗannan ayoyin sai kai mamaki ya anka in shi a ba su karɓar su ga su kuma sun nuna ƙarara radiyallahu anhu kuma cewa adda lahum jannatin yan aljanna na sun shiga aljanna don fi ilima zini in Allah ce ko abu ya zartar ya zartar sai sun ka fake da annashu an gane ko canza hukunci saboda maslahar shi ta ƙari ko saboda suke da alaka da jama'a da lokaci da wuri da zamani sai sun ka ce akwai abu suna ne albada'u albada'u shi daga bada ya budu buduwan abu ya bayyana turu'u ilmin jadid sun mabada lahu min ba'di ma ra'awul ayati laysa jununa wa hatta hin sai suka ce wai daga baya ne ya bayyana ga Allah wai waɗannan mutane za su yi rinta kaga akwai matsala sannan suka yi littafi fasul khitab fi tahrifi kalami rabbil arbab ko isbat tahrifi kalami rabbil arbab in ba manta ba ina ganin fi tahrifi kalami rabbil arbab ne riwaya kusan 2400 ne da wani abu da suke nuna qur'ani bai cika ba an canza qur'ani kiran kaga dole na a nuna musu ga qur'anin da ake karatu su dawo su ce a'a akwai wasu ayoyi da an ka boye kenan akwai ayoyin da za su kafarta da sahabbai ko su nuna yan wuta ne inda ba mu sani ba sannan ya Allah zai bada labarin abu kuma ya dawo ya hudi abin nan nashi kuma duk adawa ga da suka yi da ahli sunna har yanzu ko Iran babu wani qur'ani wanda aka karantawa inda ba wannan din ba amma an ce qur'ani shi na can boye akwai mushaf fatima akwai yana can ga hannun mahdil muntazar wanda shi na nan da an ka boye shi yanzu ya yi shekara dubu boye wai can shi na cikin sirdab wani rami zai bayyana karshen zamani an kai doki daidai wannan wurin an kawo takobi an aji wai yamra'ul arda adalan kama muli at jawran zai cika kasa da adalci kamar yadda an ka cika ta da zalunci wai an kai doki saboda lokacin da mahadi zai bayyana duk abin da yake aiki da wuta irin mota ko jirgin sama duk za su daina aiki kenan da ya fito wata kobi na zai dauka shawarar sauran mutane abubuwan suna da yawa to kaga wannan yana ba da tsoro shi yasa sai su fake ma da wasu ayoyi wa adallahu alladhina amanu wa amilus salihati minhum maghfiratan wa ajran azima ce minhum Allah ce sashin su to nan min bayaniya ce li bayanin jinsi domin man tana iya daukar ma'ana sun kai goma sha biyar kadiba cikin mughni labib an kutub al-arib ibn hisham al-ansari ko kadiba cikin huruf al-ma'arib tafai an cikin huruf al-ma'ani min tana daukan ma'ana sun kai 15 min tana idza kuma malam billu lit-tab'id tilka rusul faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallama Allah sannan min tana idza kuwa lit-tafsil rarrabi abubuwa wallahu ya'lamu al-mufsida min al-muslih zai bayyana su sannan min tana iya zakkuwa malam bello sun kace libtida ilghayar zamaniya ta nuna maka zamani zai fara la masjidun ussisa ala taqwa min awwal yawmin ay ibtida awwal yawmin duk da yake ba su yi sun saba anan sannan tana idan kuwa libtida ilghaya al makaniya inda wuri zai fara subhanallazi asra bi abdihi laylan min al masjid al haram ila al masjid al aqsa alladhi barakna hawlahu sannan min tana iya zakkuwa li taqwiyati al ma'na dan karfafa ma'ana qabla al fa'il wa qabla al maf'ul wa qabla al mubtada an ta ƙuru ma ja ana min bashirin wala nadir asini an ta ƙuru ma ja ana bashirin wa nadir fa'il ne an gane ko kuma kana iya zakwa kace ma ra'aitu min ahadin ai ma ra'aitu ahadan malakum min ilahin ghairu asalin shi malakum ilahun ghairu sannan min tana iya zakwa bi ma'ana ala wa nasarnahu min alqaumi alladhina kadzabu bi ayatina ay ala alqaumi alladhina kadzabu bi ayatina sannan min in ji malamai tana iza kuwa lilbadaliya ta nuna madadin abu ya ayyuhal ladina amanu malakum idza qila lakum firu fi sabilillahi faqaltum ila al-ard araditum bil hayati ad-dunya min al-akhirah ay badal al-akhirah muna ganewa da kyau to kenan min ba ma'ana guda gare ta ba min tana zakwa lit-ta'lil mimma khati'atihim ughriqu ay min khati'atihim ma wannan an kawo ta lit-ta'kid min khati'atihim ughriqu lit-ta'lil min tana da kwali bayanin jinsi fashtalibur rijisa min al-awthani kun san ci kazamta daga gumaka yanzu akwai gumkin da ba kazamta bane bauta mishi ba kafinci bane to wagga min wa'ada Allahu alladhina amanu wa amilus salihati minhum li bayanil jinsi wa laysat limi li bayanil jinsi wa laysat litab'id su fil tab'id suke daukata sai su maka to Allah ce ya ayyuhal ladina amanu in ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyanu ai akan sahabbai na tasabka sai a ce a'a ai nan fasikancin Allah ce ya gafarta musu zunuban da sun ka aikata ba sani ko mun fahimta ba dan Allah subhanahu wataala ce ya halifuna lakum litardaw anhum fa in tardaw anhum fa inna Allah la yarda anil qaumil fasiqin kuma yace radiyallahu anhum to Allah zai yin ƙarya kai ne zaka yin ƙarya ni eh kamar mi kamar su zai tasiri su shi ne in ji akun fasikon bayyana su ce sahabbai ne sai a ce musu ai alfisku nan da an kai itlaki a kansu ai sun sahabbai a lokacin da rayuwar abin yake faruwa ai sun tuba Allah ya ce wala kad afa ankum to kuma in an karbi tubanka inda mushriki mutumin da ya zama na mushriki kafiri ko su dauko zancen sahabbai sun shagiya duk abubuwan da sun ka aikata ai waɗannan abubuwan musulunci ne at-tadarruj fi tashri' al-islami wanda ya zama shirka ya tuba dan ya aikata wani laifi Allah ce ya gafarta mai tumi kake so mu ce a'a yanzu tunda Allah ya ce ya gafarta mishi gafar ba ta ba da sani ko muna fahimta to wannan shi ne sannan malamai suke cewa kamar da ibn al-hajar al-asqalani ya ce su al-muhajiruna ba an kira su al-muhajiruna ba wanda sun kai hijira ko daga makka zuwa ni madina Allah ya faɗi ukhriju min diyarihim wa amwalihim an fitar da su daga gidaddajinsu da dukiyarsu an kwace musu dukiyarsu ko ba karan bane to muhajiru da sun kai imani da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a makka sun kai hijira sun kabar matansu sun kabar ɗinsu sun kabar dukiyarsu gaba ɗai sai dan abinda sun ka samu wanda hito da wani abu ko in ƴaƴan shi sun bi shi ko matan shi shin inda su ba su son addini nan su munafikai ne jammi na za su gitta kansu da hatsari ah ba sai su zaman su ba ga matanka ga ƴaƴanka ga dukiyarka jammi na za ka taya madina ka sha wahala ka koma inda baka da kodala su ko al'ansar sun ba manzana salama kariya daga an kira su al'ansar to in dai har tabbat munafukai ne ya za a yi manzan Allah salama ‘yan uwan shi na jini da na famili su koro shi da ‘yan garin su da ‘yan yankin su da ‘yan kabila kai lokacin da kuma sun ka bashi mafaka duk duniya kowa yana kiyayya da shi su yarda su jama kansu wanga tashi hankali in abin nan ba gaskiya bane kuma Allah ce ula'ika humus sadiquna cikin suratul hashr kai ka ce makaryata ne yake ce bukata ba sai da kuma fahimta ba to sai malamai suke cewa kamar idan aka duba duka abubuwan da ake faɗa kan sahabbai in tabe doki ka'ida guda uku ko dai zaman to ƙarya an kai musu tunda an kai ma Allah ƙarya an kai ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ƙarya an kai ma annabawa ƙarya su ma ana yi musu ƙarya na biyu ko zaman to gaskiya ne sun aikata abin amma sun yi kuskure Allah ya ce ni ya gafarta musu wai sun yi yaki sun kahirta a'a wa in ta'ifatan min almu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma wa ma kana lilmu'min an yaqtula mu'minan illa khata'an shikenan kuskure ne ko da sun yaki abu nabiyu wato nabiyu na uku ya zaman to ba sahabi bane munafiki ne yana tare da sahabbai amma kuma munafiki ne ai duk ayoyin da sun ka sauka kan munafikai ba a kiran su sahabbai su waɗannan kafirai ne abu shi kenan sai ka kasa guda uku ka ba su bayani mun gane ko to Allah shi muna mai kyau Allah ya tsare mu da imanin mu da mutuncin mu yawa abu na karshe wanda zamu kawo mun ce zamu bayani kan kungiyoyi shine cewa mun ga musamman wannan lokaci da muke ciki da kungiyoyi sun ka samu matsaloli an gane ko sun ka samu kansu cikin tsaka mai wuya na son rai na waɗansu mutane galibi waɗanda suke son a yi adalci cikin ƙungiyoyi ba sauraren su ake yi ba waɗansu na ganin kafa ƙungiya haramun ne an gane ko to mu dai abin da ya bayyana daga mu wallahu a'lam ƙungiyoyi ba su ne matsala ba ƙungiyanci shi ne matsala aiki da alkur'ani da sunna don kabi manhaj na salaf don kasa sunan kaza ko kasa sunan kaza ba matsala bane dalilin mu kuma daga ciki shi aikin musulunci kowa zai kalli ina ne yake iya yi yayi madalla amma ahli sunna wanda yake akan aqida ta gaskiya kai yaki ahli sunna nan da Allah ce arsabiquna alawwaluna minal muhajirina me ya kira su muhajirin ko su ka ce mi to ba musulmi bane su to dole sai Allah bai kira su musulmi ba ai Allah ya kira su musulmi shikenan amma sai kira su muhajiru ya kira su mi ansar wanda munafikai sun so su yi amfani da wannan lokacin da anka dawo da ghazwatul muraisiya ya lal muhajirin ya al ansar kaga an kai amfani da bangaranci na gari wanda kuma yahuda sun so su yi amfani da yakin da laraba sun kai na hausa wal khazraj in ka dauki aya wacce ya ayyuhal ladina amanu in tuti'u fariqan minal ladina utul kitaba yardukum ba'da imanikum kafirin sun ka tura musu da kabilanci da yaki yakin da sun kai nan kuma sun ka tura mu muhajirin wal ansar su munafikai wancan yahudawa ne don saboda ata da fitira amma dai Allah kira su muhajirun da ansar musulunci shine duk ya hada su me yasa Allah bai kira su musulmi ba kada ka cewa ai musulunci shine sunan kowa da kowa a'a shi suna don ka bambanta saboda aikin da za ka yi ba musulunci in dai ba za ka saba ma littafin ba manhajinka wato za ka bi alkur'ani da sunna akan fahimta tabbata na farko ko wani irin suna ka wanda bai saba nasi ba babu wata matsala dan ga Allah ya kira su muhajirun wal ansar ko ko Allah bai daidai na ba to shikenan kenan mu kungiyoyi ba nan muke ganin matsala gare su ba abi alkur'ani da sunna ka abi sarrai ka asa kwaɗayi na neman matsayi ka a sa ƙabilanci ka a sa fadanci wajen masu kuɗi ko masu mulki ka a maida matsayi gado wanda duk ya cancanta a bashi shi ke wannan shi ne ni dai abinda ya bayyana gare ni wallahu ta'ala a'lam to aya ta gaba da za mu ɗauka ita ce aya ta 103 kenan inda Allah ce khudh min amwalihim sadaqatan ko ka karba daga dukiyarsu wadansu malamai sun kace nan min tabidi kenan sashen dukiya ba ko ce dukiya ce ake karbar zakka ba sai ka san wanda ake hidda ma zakka da wanda ba a hidda ma zakka kuma bai ce min furusihim ba ko min zahabihim don saboda shi amwal in an ce dukiya gidaje dukiya na dabbobi dukiya na waɗanda ake hitar ma da zakka ko ba karan bane yawwa san kasa wani yana cewa ai kuɗi ba su da zakka amin amwalihim an kace kuɗi dukiya ne gidaje dukiya ne dabbobi dukiya ne ngari ko sadaqatan sadaqa zakka ake rufi wasu kace min amwalihim min bayaniya ce kenan min jinsi amwalihim ga dukkan dukiyarsu sai sun kace kenan wannan yana ko ce dukiya tana da zakka eh shi yasa wani shi a wajen shi komai ba sai an hidda mai zakka amma dai zance mafi inganci min nan tana nuhin littaba'i da sashen dukiyar su wanda ake karɓar zakka gari shi kadiba cikin muqaddima ta bidayatul mustari wa nihayatul muqtasid ya kawo bayani mai kama da wannan tutahhiruhum wadda kai annabi zaka tsarkake su an gane ko da izinin Allah kenan ko kuma tutahhiruhum sadaqat tutahhiruhum kenan tutahhiruhum yana irokan mi anta annabi tutahhiruhum ko kuma as-sadaqatu tutahhiruhum wa tuzakkihim biha sai ka tsarkake su da ita domin abin bancin tutahhiruhum wa tuzakkihim biha shi wato zakihim bai iya komawa zuwa ga sadaka tunda biha an kace sai dai kuma zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama zaka tsarkake su da wannan sai Allah ce wa salli alaihim an gari ko in ka dauki tsahara kana dauka tsahara ce ma'ana hissiya zaka tsarkake su kenan za a gane waɗanda mutane a zahiri tunda sun bada zakka masu imani ne wato zakihim kuma za ta tsarkake zukatansu don ka dan samu bambanci wa salli alaihim nan ka yi musu addu'a domin asalin kalima ta asalata na addu'a ba na nuhin musu salati ba don ba a yi musu salati kuma na nuhin musu sallah ba don ba a yin sallah ga kowa sai ga Allah wa salli li rabbika wanhar an gadi ko yawwa nan za mu zo ga ka'ida da ake kira alhaqiqan lughawiyya wa shar'iyya hakika uku da wani malami ina ganin wanga malamin da Sheikh Umar Salim Bazumul ko Muhammad bin Umar Salim Bazumul almuhimu da akwai Bazumul ciki ya littafi al-haqiqatu shar'iyya hakika uku ne akwai al-haqiqa lughawiyya akwai ash-shar'iyya akwai al-urfiyya to in ana mu'amala da nassi wace ake gabatarwa al-haqiqatu shar'iyya in bata yi ba sai a sa al-haqiqatu al-urfiyya sannan in bata yi ba a sa al-haqiqatu lughawiyya to anan wa salli alaihim haqiqa shar'iyya ba ta shiga dan ba za a yi sallah ba kuma ba za a yi musu salati ba sai da ce mi a yi musu addu'a ita ce haƙiƙa lugawiyya sai Allah ce inna salataka sakanun lahum lalle addu'akka ko ba haka ba natsuwa ce gari su tana za musu natsuwa ce sama hadithai suka zo in manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawo sadaka sai ya ce Allah ya masa albarka ya masa addu'a inna salataka ita ce qira'a ta hafs rawi na asim da hamza da kisa'i da khalaf waɗanda ƙura'u ne su ma kufiyun amma shi hafs rawi ne ba ƙare ba ne sun karanta inna salataka sakanun lahu sauran ƙura'u sun karanta inna salawatika an gane ko jam'i na as-sala mun haƙa bi jam'i mu'annathu salim ba mu'annathu salim bane don babu as-sala as-sala as-salatu a samu muzakkar da mu'annath addu'o'inka sakanun lahum suna sawun mi a samu natsuwa in ka samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam addu'a ai ka ka ka tsira amma wani ko annabi zai mai addu'a bai iya bada kuɗin shi in ga maka gaskiya ya haiso shi ya yi gane kuɗin nan sai sa mutane ba su neman albarka ga babanka dare baka iya bashi kuɗi shi ma addu'a amma banka baka iya bata amma karuwa tana ikirin ka tace kai dan iska kana ina kuɗi duka so yanzu yanzu kuma sai ya kawo su to kaga ya zan kenan dan iskan ko ba mu sani ba ko ko menene ne Allahu a'lam an gane ko to inda inda inda aka ce inna salataka wasu malamai suka ce to kenan addu'arka an yi muqabalatul jam'i bil mufradi inda an ce inna salawatika saboda addu'ar da yake yi nau'i nau'i daban-daban ce kuma mutane daban-daban ne sai an kai muqabalatul jam'i bil jam'i don ce sakanul lahum ko kuma a'a salataka mufrad ne mudafun ila al ma'rifa ya kuma mi jam'i dun ma'anar su guda saka manan su malamai sun kace wallahu sami'un alim Allah sami'un mai ji ne saboda ana magana addu'a na yace mai ji ne in an yi addu'a ya jiya alimun masani na ya san wanda ya addu'a mai kyau ya san wanda mai ba mai kyau ba kuma Allah ya san wanda ya ba ya zo ya kawo kuma alimun Allah ya san ni ya shi mai basu wani ko ba ka bane in kai mai kyau an yanka addu'a Allah ya sani ba sani ko mun fahimta ba to masu tawjihul qira'at al-ashr bil qur'an da sun ka zo wajen inna salataka sakanun lahum an gane ko sai sun kace to kenan idan an ka duba kowace daga cikin qira'at an yi mata tawjihi bin nadhif inna salataka qira'ata hafs rawi na asim da hamza da kisa'i da khalaf inna salataka cikin alqur'ani akwai qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin ina fata an fahimci ita ko qira'ata inna salawatika an gane ko قراء سنكرنتا وجن ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول دقراء سنكرنتا وصلوات الرسول مجمع عليه إلى فاتا أنفنشين يوا تو akwai wurare da dama inda zaka iske abu ya zo da ifrad da jam'i cikin alqur'ani kamar walladina hum ala salatihim yuhafizun ko ala salawatihim intabe na abinda zan kara kafin mu je aya ta gaba shine yace inna salataka da yawan waɗanda ba san yadda ake karatun shi ba salawati suke karanta shi a'a qira'a ta hafsu da hamza da kisa'i da khalaf salata ne dama kalima ta salata zaka ga an rubuta ta da mi da wawun asalin dan saboda a nuna maka asalin kalimar da wawun ne an gane ko to amma ba a karantawa da ita ba a cewa alladina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salawat salatana in ka ba kaga an yi alif da ta'un ba bai zan jam'i ba dama alkitab alqur'aniya wani lokaci tana saba kitaba ta mi ta ta ta ta lugal arabiyya al-imla'iyya kadiba cikin littafin safirul alamin fi tahriri wa tahbiri safirul alamin mujalladi biyu ne doktora ce ta ina ganin ustad doktor muhammad fuad talat wanda wani sheikh babban malami da kasar misra yayi shi ko sai ya sharhar shi duk kalimomin qur'ani da riwayoyinsu gaba ɗaya ɗauko tun daga bakar hannasu ya game kaf kai kokari ka samu wani littafi ka huta wallahu ta'ala a'lam mu ce ko aya ta gaba wadda zamu dauka ita ce aya ta 100 da wato eh, shidda a cikin suratul tauba inda Allah ya ce wa akharuna murjauna li amrillah an gane ko bayan Allah ya bayanin wato munafikai wa min haulakum min al-a'rab munafiqun an gane ko sai Allah ya ce wa akharuna atarafu bi dhunubihim an samu waɗanda sun yarda da zunubin da sun ka aikata khalatu amalan salihan sun cudan yadda aiki mai kyau wa akhara sayyi'an da kuma mummuna kina khalatu amalan salihan an gane ko wa akhara sayyi'an mummuna wannan yake nuna cewa kina aikinka mu'tazila ko mu ce khawarij da suke ruguzar da aikin mutum su ce kawai in mutum ya aikata sabo ya kafirta kaga da ce Allah ce a'a khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'a asallahu an yatuba alaihim to daga cikin su kuma Allah sai ce to kuma wa akharuna don nan ne zamu gane wannan aya din akwai waɗanda murjauna li amrillah an ce murjauna wato imam eh, eh, shu'ba rawi na asim da ibnu kathir al-makki eh, al-makki da abu amr ibn al-ala al-basri da ibnu amir sun karanta mur eh, abin nan murja'una murja'una li amrillah an gane ko murji'una li amrillah murji'una li amrillah daga arja'a ne shine wato an yi mi an mayar da al'amari zuwa ga Allah kina an jinkirta shi ban sani ko mun fahimta ba sauran kuma sun karanta murjauna li amrillah daga arja yurji irja'an ba sani ko mun fahimta ba duk da shi na nufin an jinkirta al'amarinsu to in an ce murji'una ismul fa'il ne sun jinkirtar da al'amarinsu ma'adda sun mai da al'amarinsu zuwa ga Allah murjauna kuma ismul maf'ul ne kenan an jinkirta al'amarinsu kenan Allah ne jinkirta al'amarinsu sai dai fi'ilin na arja'a daban na arja daban kamar da malamai suke cewa wallahu ta'ala a'lam yawwa aya ta gaba sai aya ta 107 walladina takhadhu masjidan diraran imamu nafi' al-madani da imamu abu ja'far al-madani da imamu ibnu amir ad-dimashqi sun karanta alladina takhadhu ba tare da mi ba ba tare da wawun ba sauran sun karanta kuma walladina takhadhu idan muka duba cikin majallatu tadabbur a wato shafi na 60 da hudu majalatul tadabbur zuwa shafi na 68 sun kawo bayani mai tsawo game da irin waɗannan wuraren amma abin da ke da alaka da karatunmu shine za mu ɗauka an gane ko ƙa'ida ta abin nan sun kace yu'arrafu al-musnadu ilayhi bil mawsuliyya li aghradin yu'arrafu al-musnadu ilayhi المسند إليه ممكن تشيني مبتدا أنا مسا تعريفي بالموصولية أكاوش ده اسم الموصول تند أنا ما بدول بني أكاوش ده اسم الموصول سنك تيلي أغراض سبو دو أنسو منفوفي كان إيا نونة تيوا أغراض نا استخدام اسم الموصول سنك تي منها دقا تكينسو التنبيه على خطأ على خطأ غير المخاطب don a faɗakar akan kuskuren wanda ba da shi ake magana ba an gane ko wanda ba shi ake yi ma magana ba a nuna mai kuskuren wanda babu shi nan don mu gane kenan shi ne ghairul mukhatab sun ka ce wa shahidu hadhihi alqa'ida fi kitabillahi azza wa jal abin da yake shaida ga wannan ka'ida inda Allah ya ce walladina takhadhu masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minina wa irsadan liman haraba Allah rasuluhu min qabl sun kace an karanta ta allazina bil qat'i wal isti'naf kina wanda sun karanta allazina an yi qat'u isti'nafi ne kamar sabuwar magana ce mai zaman kanta wal ismul mawsul musnadun ilayhi shi ko ismul mawsul an yi isnadi zuwa gare shi wa fi silatihi a cikin silashi ma'ana jumlar shi da ke tabbiyo bayan shi shi ismul mawsul ish'arun akwai sanarwa bi khata'il mawsuli cewa shi wanda an ka ba wannan sifa yayi kuskure walau lam yuzkaril khabaru ko da ba an bace labarin baka ba huna dan ka ce wallazina takhadhu masjidan diraran wa kufran وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون أكابا كاو خبر با ba sai kuma fahimta ba amma bi amma saboda bannata sun ka aikata ba a bukatar sai an kawo khabar ba sai kuma fahimta ba yawwa to sannan kuma a safha ta abin nan 68 sun ka ce yuhzaful musnadu ana shafewa al-musnadu shine mi لا الخبر دي المسند دي شيني مبتدا كبر واسا da karatu المسند shine khabar li aghrad wani lokaci ana shafe shi saboda mi saboda wato wasu manufofi saboda manufofi kina ana shafe musnad saboda manufofi minha yana daga cikin tahwiluhu a nuna abin yayi muni yana ba da tsoro shine tahwil ba da haƙar ba da ha babba daga alhaul na shine tsoro sun ka ce wa yushtaratu zuhuruhu ana shartanta bayyana khabar bi dalalatil qara'in alaihi idan qarinoni alamomi sun ka nuna ana da bukatar shi akwai qara'in lafziyya akwai qara'in haliyya an gane ko kadiba cikin uqudul jiman na imamu suyuti baiti dubu ne da ya rubuta cikin ilmul balaga baiti dubu cikin ilmin balaga وشاهد هذه القاعدة abinda ke shirya wannan ka'ida qauluhu ta'ala fadal Allah subhanahu wa ta'ala walladhina ittakhadhu masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minina wa irsadan liman haraba Allah wa rasulahu min qablu wa la yahlifunna in aradna illa al-husna wallahu yashhadu innahum lakadibun sun kace qari'a an karanta alladhina ittakhadhu mun ce qira'a ce tanafi' da Abu Ja'far da Ibn Amir ko ba karan bane alal qat'i wal isti'naf ba a kawo wawun ba shine alal qat'i kenan wal isti'naf ana nufin kenan jumla tana matsayin mai zaman kanta sabuwar magana wal khabaru mahdhufun sun kace an shahi khabar taqdiruhu yu'adzabuna za a yi musu azaba ko ba karan bane wa dalla alaihi abinda ya nuna haka silatul mawsuli sila ta mawsul alladhina silat da jumla da ta zo ta fassara shi fal mukhatab sun kace mutumin da ake magana da shi yastati'u al-hukma 'ala al-mawsul yana yin hukunci akan al-mawsul bi mujarrad sima'i ma dhukira fi sila daga lokacin da ya ji abinda an ka ambata bayan allazina din nan kawai yana yin hukunci wa gharadu al-hafi manufar da ta sa aka shafe at-tahwiru shine ba da tsoro wa tafdhi'u da tsoratarwa shine tafdhi'a bi-dha kenan wallazina ittakhadhu masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minina wa irsadan liman haraba Allah wa rasulahu min qablu yu'azzabuna tunda duk mutumin da yayi masallaci ba don Allah ba kaga an samu matsala mun gane wannan ko yawwa to sai a gane wannan da kyau ba sani ko mun fahimta ba waɗansu mutane na sun ka gina masallaci dama don su rarraba kawunan mutane kuma sun ka nemi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya je musu sallah dama makaryata da muggan mutane idan sun kaga Allah ya ba mutum karbuwa cikin al'umma to kullum abin da suke kokari in za su tallata bannasu sai su yi amfani da shi shi yasa ake amfani da sunayen malamai ai suna amfani da sunan Allah ai amfani da sunan annabawa don tallata musu manufofi na duniya don shi mugu ya san shi bai da darajar da za a yarda da shi amma ya za a yi shi samu mutane masu kima ko ya amfani da sunan Allah ko ya amfani da sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko ya amfani da sunan addini ko ya amfani da sunan waɗansu mutane da ake yarda da su dan saboda shi tallata manufar shi ta banda to kuma ai Allah ya sani in ba gaskiya kake ba sai Allah ya tona asirin ka in baka tuba ba mun gane ko yawwa mutane da suke keya an ce in ka diba cikin tafsiri da ibnu kathir da sauran littattafai zaga sun kawo abubuwan da suke nuna waɗannan mutane har sun kawo wani mutum daga wani yanki ya zo don saboda a shirya ɓanna an gari ko wani mutum na wanda ya shirya ɓanna a garin madina gudu kuma yanzu sun kawo shi nan ya sake dawowa ya shirya wata ɓanna shi ya sa'ala cewa irsadan liman haraba Allah wa rasulahu min qabl kenan wuri na wanda yake irsad madakata ce wuri ne wanda za su bagewa da shi su shirya ɓanna kuma Allah ce za su yi rantsuwa ba komi suke so ba illal husna sai ni sai abu na gari Allah ce wallahu shahadu innahu lakadibu na bata an fahimci ni to sun ka ce to malamai sun yi sabani wajen khabar na alladina fa wasu sun kace shi alladina mubtada khabaruhu mahdhufun an gane ko wa fi man wasafna kina yana daga cikin waɗanda mun ka sifanta alladina takhadhu masjidan diraran wa kufran tunda munafikai Allah ya sifanta su cikin suratul mi cikin suratu at-tauba wadan sun kace a khabaruhu shine alladhina takhadhu masjidan la yazalu bunyanuhum alladhi banaw ribatan fi qulubihim illa an taqatta'a qulubuhum ina fata an fahimce ni yawwa mun kace to shi walladhina mubtada fi qira'ati al-hasfi ina fata an fahimce ni shi ko walladhina an kai atafi an gane ko kenan sai zamanto an yi atafi ne akan kissoshin munafikai kuma an kai kari akwai daga cikin munafikai wa minhum allazina ittakhadhu masjidan diraran wa kufran ban sani ko mun fahimta ba dan saboda qira'a wawu tana nuna kamar an hada ta ne da kissan munafikan da sun ka gabata qira'a kuma da babu wawu ta dauke shi matsayin mubtada isti'nafi ne nan Allah ya bayanin wasu nau'i na munafikai sai Allah cin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam la taqum fihi abada kakka tsayo a cikin shi har abada la masjidun usisa ala taqwa masallaci wanda anka gina akan taqwa min awwal yawmin tun daga ranar farko a haqqo an taquma fihi shine ficin tun ka tsayo a cikin shi fihi rijalun yuhibbuna an yatahharu a cikin shi akwai mazaje wanda suke son su tsarkaka wallahu yuhibbul mutahhirin Allah yana son masu tsarkaka an gane ko yawwa to la masjidun usisa ala taqwa an yi sabani shi masjidin usid ala taqwa masallacin quba ne ko kuma masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam malamai sun yi sabani in ka diba cikin littafin abin nan abin nan al ahadith al mushkila al warida fi tafsir al qur'an al karim zaka ga ya kawo bayani kan wannan mun gane ko ka diba shafi na 400 da 90 zuwa shafi na 504 amma dai abinda malamai sun ka ɗauka masallacin quba shine usisa ala taqwa amma bai hana masallacin manzo Allah sallallahu shi ma a kira shi usisa ala taqwa don shi ya cancanta ma a kira shi wanda masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kidan da haka da in hankalta ma usisa ala taqwa ba tana ɗauka masallaci guda ba duk masallacin da an kai don Allah zai shiga karkashin wannan sai Allah ya ce to afa man assasa bunyanahu an gane ko to nan kaga assasa bunyanahu kaga assasa da mun to maf'ulun bihi shine bunyanahu imam nafi' al-madani da imam ibnu amir ad-dimashqi ina fata an fahimta yawa sun karanta afaman ussisa an gane ko duk da kishi warshe yana da naqal to afaman ussisa sai su karanta da bunyanuhu saboda bunyanuhu matsayin na'ibul fa'il shi a wancan qira'a an gane ko qira'a ta nafi da imam ibnu amir to in mun dauki afaman ussisa bunyanuhu shin wanda an ka dora ginin sa tushen ginin sai kasance ala taqwa min Allah akan tsoron Allah wa ridwanin shi ba karanta wa ridwan duk dai ba ana guda ce da kuma neman yarda Allah khairun shine mafi alkhairi amman ussisa bunyanuhu ko ku wanda an ka aza tubalin ginin sa ala shafa jurufin ha akan gaba jurufin tarami harin wanda ya kusa ya kusa shirisbi kadiba cikin abdurul masun kaga shan asalin kalima ta ha wawun ne asalin alifin ko ya'un an gane ko ala shafa jurufin ra'un din nan tana da mi tana da wato dhamma amma imamu hamza da imam khalaf an gane ko da imamu ibnu amir da shu'ba kuma rawina asim sun karanta shafa jurfin to da jurfin da jurfin duk ɗaya ne sukunin da an kai takfifi ne an kai domin larabci yana yamilu ila takfif shi ko wancan jurfin an karanta shi da damba amma duk ma'anar shi ɗaya ma'ana shafa gaba jurfin tara mai harin wanda ya kusa shurizba fanhara bihi fi nari jahannam sai ya wato rubuta da shi cikin wutar jahannama Allah kai mu da tsari wallahu la yahdi alqawm adh-dhalimin Allah ba zai shirya da mutane azzalumai ba to mun ji qira'a ta ni ta Nafi' da Ibn Amir ussisa ussisa sauran kuma sun karanta afa man assasa shin wanda ya aza tubalin ginin sa bunyanahu tubalin ginin sa sai zan to bunyana maf'ulun bihi ne anan ala taqwa min Allah akan tsoron Allah wa ridwanin da kuma abin da zai sa a samu yarda Allah khairun shine mafi alkhairi amman assasa bunyanahu ko ko wanda ya aza tubalin ginin sa ala shafa jurfin har akan gabata ramin halaka fanhara bihi fi nar jahannam sai rubuta da shi a cikin wutar jahannama kidan wannan kira'a ta bada siga ce ta fa'ili yadda ya zo mun gane ko to idan mun ka zo taujihin kira'at cikin guda biyu ko wace kira'at malamai sun kace da kira'a ta nafi da ibnu amir ta usisa bunyanuhu in an ka duba Allah ce la masjidun usisa ala taqwa kaga usisa mabniyun lil maf'ulina kuma cikin kissan ne kaga ya bada wato wannan sannan kuma wanda sun karanta afaman assasa bunyanahu ita ma sun kace za a kalli abin da yazo fi sadril qissa farkon qissa inda Allah ce walladina takhadhu masjidan ka gani ko waɗanda sun karike masallaci kaga ittakhadha an nuna suna sun kai wannan aiki yawwa kina an danganta ittikhadhu zuwa gare su kuma an danganta ta'sisi zuwa ga wanda ya gina masallacin almuhimmu anan mu maido hankalin mu nan da Allah ya ce khairun shine mafi alkhairi ai duk wanda ya gina masallacin shi ba akan niyya mai kyau ba ai babu alkhairi cikin sa sai da wato shin wanda ya gina ginin shi akan da'a shine alkhairi ko wanda ya gina akan abin gaba akan da'a ba dan ka ce khairun shine mafi alkhairi kenan wanda ya gina aikin shi ba akan da'a ba akwai alkhairi ciki sai dai a ce a'a at-taslimul jadali ko da a dauka wanda ya aikata wancan alkhairi ne to ai wanda ya aikata wannan shine mafi alkhairi mai hankali kuma yana zaban abin da yake mafi alkhairi amma dai kada dauka khair shine alkhairi an gane ko kenan wanda ya gina ya aza tubalin ginin shi akan takawa da, da neman yarda Allah shine alkhairi ko ko wanda ya gina shi ba akan haka ba ka ku ga an san wanda yake akan alkhairi sai Allah subhanahu wataala ce la yazalu bunyanuhum ginin su bai gushe ba allazi banau wanda sun ka gina Allah ya danganta shi zuwa gare su don don kansu na sun ka yi shi banau ribatan zai da mantuwa abin nan shakka abin da ya mu shakka fi qulubihim a cikin zukatansu dama da kai aiki ba na gaskiya ba cikin tsoro kake sai Allah subhanahu wataala ce illa an taqatta'a qulubuhum muna ganewa ko illa harful istisna'i ne imamu yaqub ya karanta ila sai zama to harfin jarri kuma taqatta'a imamu yaqub yana cikin wanda sun karanta wannan kenan ila an taqatta'a qulubuhum har sai lokacin da tunda ila tufidul ghaya har sai lokacin da zukatansu sun ka yayyanki ba da sun ka mutu kenan saboda ba za su tuba ba kenan za su ci gaba da yin wannan wannan abin ya zama to musu yana damun su sai zukatansu sun tsaccage ba da sai sun mutu ita ce qira'ata wato yaqub ila an taqatta qulubuhum to imam hafs da kuma ibnu amir da hamza da ja'far da hamza da abu ja'far sun karanta illa an taqatta qulubuhum su da illa sun ka karanta taqatta illa wannan shine malamai suke cewa wato istithna'un ne min umumil ahwal in kana ga ana ana faɗi shi illa istithna'i ne to illa me yake nufi kenan wal mustathna minhu mahzufun sun kace la yazalu bunyanuhum ribatan fi kulli waqtin illa waqta taqti'i qulubihim kenan shine al istithna min umumi al awqat ko min umumi al ahwal ba zai gushe ba yana nan matsayin riba abin shakka fi jami'il fi kulli al awqati a cikin kodan mi lokuta illa waqta taqti'a qulubihim sai an kai lokacin da zukatan su za su tsagi ko ko fi kulli halin shine bi suke cewa min umumil ahwal cikin kowane hali yana nan matsayin abin shakka illa hala taqti'a qulubihim sai zukatan su sun mi sun tsatsage sun kace bi haisu la la yabqa laha sai ya kai inda zukatan su ba su da qabiliyatul idraki ba su da damar da za su gane ko su zamanto suna da rai an gane ko to wannan shi sauran ƙura sun karanta waɗanda ba mu kawo ba shine illa an tuqatta'u illa an tuqatta'a qulubuhum ina fata an fahimce ni in ka diba cikin alqira'at wa atharuha fi tafsir wal ahkam a safha ta 835 ya kawo qira'at illa an tuqatta'u qulubuhum sai dan tuqatta'u fi'ili ne mi wanda yake mabniyun lil maf'ul qulubuhum zukatansu sai kai hattara illa an taqatta'a qulubuhum qulubuhum shine fa'il don asalin shi ta taqatta'u ne an kashe ta'un guda sai zukatan sun tsatsage tuqatta'u qulubuhum sai ko daga qatta'a yuqatti'u kenan tuqatta'u qulubuhum nan qulubuhum duk da kira dhamma na'ibul fa'il ne can kuma shine fa'ili sai in an tsatsaga zukatansu ina fata an fahimci ni kenan sai in Allah ya ba mala'iki dama an zo dokar ransu zukatansu sun tsatsage wallahu alimun hakim Allah alimin masanina hakimin kuma Allah gwanina ba sani ko mun fahimta ba to nan da yana nuna cewa su wannan masallaci da sun kai shi na a matsayin abu wanda yake na banza kuma Allah ya hana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallah a cikin shi ko sannan kuma karshe ya zambi ya zambola inda ake zuba shara malamai suke cewa masallaci wuri ne mafi tsarki a bisa doron kasa da ba a yi shi don Allah ba sai Allah ya maida shi mi ya mai da shi zambola amma suma ko sura in an cire ta zami ta zan shara amma in an yi don Allah Allah lada yake ba suwa sun mali ya ƙadu ta fasahun wal yufu nuzurahum wal yatawafu bi bilati atiq a aikin haji in ka cire sura sai Allah ya baka lada ga ta shara ta amma ta zan lada saboda don Allah an kai masallaci da ba irin Allah ba kuma gashi nan babu kima Allah kai mu da tsari aya ta gaba wadda zamu dauka a cikin tawjihi na ilmul qira'at inda Allah subhanahu wata'ala ce inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna Allah ya sai rayukan mu'minai yayi musu ciniki da su bi anna lahumul janna da rayukan su da kawo da dukiyoyin su bi anna lahumul janna suna da aljanna malama har da qur'ani sun kace duk cikin qur'ani ana gabatar da al'amwalu akan anfus sai banda wuri guda wanga wuri nan ɗaya an ka gabatar da annafsu akan mal sun kace hikima kuma saboda nan biya na za a yi rai ya hica da bisa ga dukiya tunda ko yan fashi sun ka tare ka sun ka ce ko kuɗi ko rai kana ba su kuɗi Allah ce to bi anna lahumul janna suna da aljanna ka ji yadda za a yi ka ba Allah dukiyarka da ranka da komi da kan mallaka shi ko Allah ya baka aljanna kuma shi ya halice ka shi ya halice dukiyar yuqatiluna fi sabilillahi suna yin jihadi don daukar da kalmar Allah fa yaqtuluna za su kashe wa yuqtaluna za a kashe su to kaga nan babu iskari a wajen kira'a amma kira'a ta hamza da kisa'i da khalaf fa yuqtaluna za a kashe su wa yaqtuluna sai su kashe akwai iskari ko babu sai ka ce alwawu la tufidu tartib kina asalin ta fa yaqtuluna wa yuqtaluna na kamar yadda Allah ce wal ladina bitul rabbihim sujadan wa qiyama kuma ana sallah da masu an fara da qiyaman sannan ayi sujadan ko ko kuma ka ce a'a fa yuqtaluna za a kashe sashen su wa yaqtuluna sashen su zai kashe kafirai tunda dama duk al'umma guda ce wa'adan alaihi alƙawli na wanda Allah ya ɗaukan makan shi ba a cewa ya zanci da su gare shi fit taurati wal injili wal qur'an a cikin at-taura da injila da al-qur'ani wa man aufa bi ahdihi min Allah wane ne ya fi cika alƙawlin shi fiye da Allah babu shi kenan la ahada inji malaman zauri fastabshiru bi bai'ikum alladhi bay'atum bi ku yi bushara da cinikin da kun kai da Allah sai ce mi wa zalika a ina ne muke nan saman sofa ko kasan sofa to mi za a samu to ma da lakajiya Allahumma amin kenan ka'idar ta sake hitowa to anan kadiba cikin tafsiri na sa'adi wajen karkashin wannan aya ya kawo bayani mai kyau kwarai da gaske ya nuna ya yi amfani da lafazza masu amfani da balaga wannan ya nuna cewa kenan kiyama inda Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiyakum an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullatun wala shafa'a qira'ata Abu Amr da Yaqub da Ibn Kathir la bay'a fihi wala khullata wala shafa'a la nafiya ce lil jinsi tufidul umum sai mun kace makhsusun ne dan gashi nan Allah ya ce fastabshiru bi bai'ikum alladhi bay'atum bih kaga akwai bai'u kenan wala khullatun mun kace shi ma qira'ata su ibnu kathir la nafiya ce jinsi amma makhsusun ne dan yace al akhillau yawma idin ba'dhum li ba'din aduwwun illa al muttaqina wala shafa'a sai mun wala shafa'a illa bi idnihi man dhal ladhi yashfa'u inda illa bi idni wala shafa'ata lil kuffar fala fanta fama tanfa'uhum shafa'atu shafi'ina sai istithna'i ta ammun nabi sallallahu alaihi wasallam abu talib sai kuma wala shafa'ata illa liman irtada wala yashfa'una illa liman irtada mun ga da wannan ko yawwa to ina ganin wannan shi ne abinda za mu iya cewa a ƙarƙashin wannan aya to shi yasa kenan kanunun abdalla bin muhammad al-amin shanqiti dan sheikh muhammad al-amin shanqiti an gane ko wanda shine amid na kulliyatu tafsir ta jami'an madina yake cewa mushkilar da musulmi sun ka fada cikin ta shine akhdhu thamani wal masmun suna son su amshi kaya kuma su koma da kuɗi gida shi ko kanunu tabadul Allah ya ara shi a duniya da lahira in ka zo shago ka bada kuɗi aimi a baka kaya bai yiwa kullum ka zo ka amsa haka nan sai dai an yi taimakon ka a taimake ka shi kanshi wanda zai taimakon ka in ka ya baka ko dai nan duniya suke neman sakamako kamar da turawa suke saka kuɗin su kasashen afirka don su zalunce mu su tsace arzikin mu su maida mu talakawa su nuna mu buwa mu da arziki su san arziki su san asirin kasan mu kaga ba banza sun ka ba mu ba ko kuma mumini ne ya baka a lahira yana jiran Allah ya bashi sakamako ayyukan da kake kana jiran sakamako ne a ran tashin alkiyama ko ba ka nan bane to da haka bai yiwa musulmi mu zamana kullum muna son fitai da kaya to shi ne kuma abinda mutane dama suke so a mutumta ka kace baka mutumta mutane a daraja ta ka kace min baka daraja mutane ya za a yi kare da mutane kuma kace mutane su girma baka mi ka dauke kanka eh sai dai in kana da kuɗi a dan kara ma a munahuci na ko kuma in kana da mulki a kyale ka saboda jami'an tsaro kayan mulkin in an kaga an ka samu sa'a kanka Allah kai mu da tsaki kenan duniya da lahira an gina ta akan mi kanunu tabadul mai son ya ba mai son a bashi kuma bai son ya bayar to yana son ya saba ma kanunin na duniya da lahira Allah ke mun tsari aya ta gaba wadda za mu ɗauka ita ce aya ta ɗari da sha bakwai a cikin suratul tauba inda Allah ce laqad taballahu ala nabiyyi ko lalle tabbas Allah ya karbi tuban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan ba ana yana aikata kafirci ba ko kaba'ira wasu malamai suka ce an kawo sunan annabi ne don a karo sunan muhajiri da ansar wasu suka ce a su annabawa suna aikata tsagairu zunu wasu suka ce a su annabawa suna yin mukhalafatul aula shi yasa aka ce laqad taballahu ala nabi tunda suna yin ijtihadi a ce mukhalafatul aula ne tabbata Allah ya karbi tuban annabi wal muhajirina da muhajirin wal ansar da ansar alladhina tabauhu fi sa'ati al usra abu ja'far ya karanta الذين اتبعوه في ساعة العسرة ya yi masinin zamma amma wannan duk ba wani matsala bane lokacin tsanani ko a ce lokacin tsanani yakin tabuka ko ko a duk cikin halayen da sun ka bishi ai akwai tsanani tun da bin gaskiya sai ka shirya min ba'di ma kada yazigu qulubu fariqin minhum bayan yayi kusa wato ya karkata zukatan wasu daga cikin su wata jama'a daga cikin su to imamu hamza da hafs sun karanta min ba'adi ma kada ya zigu ƙulubu fariƙin minhum kaga nan ƙulubu jam'i na sai an ka ce ya zigu ƙulubu fariƙin minhum zukatan wata jama'a daga cikinsu ta karkata to saboda shi mu'annas ne jam'i ne kuma mu'annas ne majazi sauran ƙura sun karanta min ba'adi ma kada ta zigu ƙulubu fariƙin minhum bayan zukatan waɗansu sun yi kusa su karkata kinan nan da ya zigu da ta zigu duka babu matsala jam'i ne na abin nan taksir yi zakar wa yu'annas wa ƙala niswatun fil madinatu a ce ƙalat niswatun ba kuma nan ce Allah ce ƙalat rusuluhum bai ce ƙala rusuluhum ba sai Allah ce sun mata ba alaihim Allah ya karɓi tubansu innahu bihim ra'ufun rahim Allah game da su mai ra'ufun mai tausayina rahimun mai jinƙai mun gane ko to nan abinda zamu dan ƙara a gurguje kafin mu je safa ta ƙarshe shine cewa thumma taba alaihim sace innahu bihim raufur rahim nabi kuma thumma taba alaihim liyatubu inna allaha huwa tawwabur rahim kaga mai liyatubu shine mi shine nabi sai ka rike da ka zo na farko thumma taba alaihim sai ka ce innahu bihim raufur rahim wancan kuma sai ka ce mi thumma taba alaihim liyatubu wajen wa ala salasati alladhina khulifu abu na biyu shi ko kenan na farko shi ne a muktasar na biyu shi ne mi an mutsawwal tun da tubu shi yanka kara to akwai su ayoyi su kuma waɗanda illa kutiba lahum bihi amalun salih da kuma illa kutiba lahum liyajziyahumullahu ahsana ma kanu ya'maluna to su ko sai zaman tomi nan na farko shine mi an mutawwal na biyu shine mi an muktasar tunda shi wanga sai an kace illa kutiba lahum an kace bihi amalun salih nan ku sai an kace illa kutiba lahum liyajziyahumullahu ahsana ma kanu ya'malun mai hadda alqur'ani to aya wato ta karshe wadda za mu ɗauka game da suratul tauba wadda akwai taujihul qira'at ko ta abin nan ba ta karshe bace tunda akwai qira'a shadda inda Allah ya ce awala yarawna annahum fi kulli amin yuftatu annahum yuftaruna fi kulli amin marratan aw marratayn imamu hamza da imamu yaqub almuhim da Allah ya ce wa idza ma unzilat suratun su munafikai idan an ka saukar da wata sura fa minhum man yaqulu ayyukum zadatuhu hadhihi imana sai to wani da ta kara mai imani kajiya su qur'ani ma bai kara musu imani saboda ba su da zuciya mai kyau fa amma alladina amanu Allah ce to su masu imani fa zadatuhum imanan ta kara musu imani wanda ya nuna imani shirami shina karuwa walladina hatadaw zadahum hudan wa atahum taqwahum huwa alladhi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim innamal mu'minuna alladhina idza zukira Allah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana tunda ko shina karuwa kenan kuma shina raguwa wannan shine aqidatu ahlus sunna yawwa haka kafirci shi na karuwa shi ma shi na raguwa zaratuhum imanan wa fazaratuhum imanan wa hum yastabshiruna sai suna bushara kaga mai imani da yaji magana Allah sai ya ji dadi ko ba karan bane tunda suna kauna Allah Allah yana kauna su shi ko makiyan Allah dama bai son Allah shi yasa bai son ya ji magana Allah wa amma alladina fi qulubihim maradun wa inda cikin zukatan su akwai mi akwai rashin lafiya fazaratuhum rijsan ila rijsihim kaji kaji ka kara musu datti na kahirci akan datti dale bisa dale ko injimanin bahaushe dabdare ke na abu ya yi dabdare wa ma tuwohun kafiru da sun gamu suna kafirai Allah kai muna tsari to amma harfu tafsili ce rike da kyau sai sace fa ammal ladina amanu yayi tafsili wa ammal ladina fi qulubihim maradun fassala baina bainahuma Allah ce to awala yarawna shin ba sa gani imamu hamza da imamu yaqub sun karanta awala tarawna ba kwa gani to nan sai zamanto awala yarawna ana magana ne kan da munafikai awala tarawna ko ta koma zuwa ga munafikai an taso daga uslubul ghaiba zuwa ga uslubul khitab ko ko awala tarawna an kuma magana zuwa ga mi mu'minnai shin ba kwa gani ku mu'minnai annahum su yuftanuna ana jarraba su fi kulli amin a kowace shekara marratan aw marratayn wasu malamai sun kace marratan aw marratayn ba ana son a nuna so ɗaya ko so biyu ba a'a ana jarraba su wato daga lokaci zuwa lokaci ba wai ana nufin so ɗaya ba ko so biyu domin jarrabawa a so ɗaya ko so biyu a rayuwa tana da yawa wasu malamai sun kace a'a nan ba abinda ake nufi marratan aw marratayn ana jarraba su da jihadi ko ko da waɗansu abubuwa kadiba cikin tafsiri na ibnu kathir kadiba cikin ad-durrul masun fi ulumil kitab al-maknun wa jamratan aw marratayn kadiba kuma cikin tafsiri na ibnu jarir at-tabari da kuma sauran tafsirai Allah ce sun bala ya tubuna sannan su ba sa tuba wala hum yadhakkaruna ba sa wa'asuwa wa idza ma unzilat suratun in wata sura ta sabka nazara ba'dhum ila ba'd sai kaga sashin su ya dibi sashi hal yarakum min ahadin an gane ko masu karanta da imala hal yarekum warshi yana da nakal min ahadin min ahadin ko hal yarekum min ahadin sun man sarafu sannan su jiya su baya da baya Allah ce to sarafa Allah qulubahum Allah ya juyar da zukatan su bi annahum qaumun la yafqahun saboda tani ne ba sa fahimta falan ma zagu azaza Allah qulubahum wa nuqallibu afidatuhum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marra to aya ta karshe wadda zamu dauka ko mu ce mu cike ma ayoyin tun da babu wata matsala shine laqad ja'akum rasulun min anfusikum ko tabbat manzo ya zo muku mun gane ko min anfusikum daga kawunanku ko min anfusikum daga kawunanku ku larabawa ba larabe ne kun san shi dan uwarku ko ba karan bane ko ko min anfusikum daga kawunanku ku mutane ba mala'iki na an ka turo ba min jinsikum kenan to akwai qira'a shadda min anfasikum kadiba cikin الإكليل في استنباط التنزيل لإمام السيوطي كما كان يبقى القراءات وأثرها في التفسير والأحكام شافي نهم سند شدة كما شافي نا تليه أولو تلاتين من أنفسكم دقا في درجة دقا تكينكم معنى بيهتو دقا كرمين جدابا يتي وهكذا الرسل تبعثوا كما كان بني إنك ديبا تيون حديثي تيون سيد البخاري نا أبو سفيان باب بدء الوحي عزيز wasu malamai suka ce shifa ne na rasulun rasulun ne azizun mutum ne wanda yake mai daraja an gane ko mai kima wasu ka ce a'a shi azizun ba sifa bane na rasul abin nan azizun alaihi ma alittum kinan ko zamanto alaihi ma anittum yana matsayin jumla ce mai zaman kanta an gane ko sai zaman to da kai da qara'akum rasulun min anfusikum azizun mai daraja ne to alaihi ma anittum abinda duk ya wahalshe ku alaihi yana kan shi shi zai neman muku ceto shi ke muku addu'a wasu ka ce a'a shi azizun shi alaihi muta'alliq na dumi bi azizun kinan ba matsayin khabar mubtada bane kenan azizun alaihi yana da nauyi ga akan manzo ma anittum sai zamanto shine khabar abinda wato ya baku wahala ma'ana manzo baya son abinda zai zamanto mai wahala ga al'umma ta shi yasa yake cewa laula an ashqa ala ummati ummati ummati duniya da lahira harisun alaikum mai kwaɗayin alkhairi na gare ku bil mu'minina ra'ufur rahim game da mu'minai ra'ufun mai tausayi na rahimun mai jin kai to kuma ya ce wa arsalnaka illa rahmatan lil alamin to ai ba mu'minai ɗaya ba can rahma amma ce nan kuma rahma khassa ce fa in tawallau in sun juya sun bada baya fa qul hasbi allah kace allah ya ishe mu la ilaha illa huwa babu wanda ya cancanta abota masa akan cancanta illa huwa sai shi allah alaihi tawakkaltu kaga nan la ilaha illa huwa uslubul hasr ne annafi wal isbat kuma alaihi tawakkaltu taqdimu ma haqqu ta'khir shi ma hasr ne gare shi kadai nan dogara wa huwa rabbul arshil azim Allah shine ubangijin al'arshi mai girma ko ba ka dan bari yawa akwai qira'a shadda wa huwa rabbul arshil azim intabe an gari ko yawwa in mun kariba wajen tsaya ba a garewa akwai qira'a mutawatira an yi ma azim kasra kenan wa huwa shi Allah rabbul arshi shine ubangijin al arshi al azimi wanda yake mai mai girma kenan sifa ce ta al azim ta al arshi ce tunda yana da kasra qira'a shadda wa huwa rabbul arshi al azim sai zaman to sifa ce ta rabbu ba sani ko mun fahimta ba yawwa saboda asalin shi kenan wa huwa rabbu al'arshi al'azim to al'azimu sai zama to sifa ce ta rabbu wani na aisha to ai rabbu bai da alif wallam sai ya ce mu'arrafun bil idafa rabbu al'arshi sannan shi sunan rabbu sunayen Allah ma a arafin ma'arif ne ko ba a kawo musu ta'arifi ba ba su bukata sai an ce Allah ake nufi da su kamar yadda Allah ce wa qalu law nuzila hadha al-qur'anu ala rajulin min al-qaryatayn azim shi azim sifa ne na eh ban ji kun ba da amsa ba ta ta ta manzo shi ya inda ainihin ba aka manzo ba eh ala rajulin eh to ainihin ba a ce manzo ba ka ce sifa ce ta rajuli ala rajulin min alqaryatayn azim asalin magana ala rajulin azim min alqaryatayn don inda qaryat sifa ce ta qaryatayn sai a ce azimatayn shi yasa Allah ce wa fi zalikum bala'un min rabbikum azim to min rabbikum ba azimin bane ce ai azimun yace sifa ce ta mi ta bala'un asalin shi wa fi zalikum bala'un azimun min rabbikum to irin wannan in baka gane shi ba sai ka ce ka hada cikin matsala nan ya kamata mu dakanta Allah ya nuna muna mun kai karshen suratul tauba yadda muka ga karshen suratul tauba Allah ya nuna muna mun kai karshen alkur'ani cikin wannan ilimin da ma sauran ilimin mukan da muke da niyya in Allah ya bamu iko ai karatu kansu Allah ya bamu dama da tsawon rayuwa da lafiya da sauƙaƙawa a samu dukkan su a ga an gabatar da karatu kansu in akwai rayuwa Allah ya bada iko abinda muka faɗa zaman to daidai Allah shi ba mu lada wanda mun kai kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh